أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi kan mance yau muna bakwai ga watan zulkada hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 443 wanda ya daidai da takwas ga watan shida miladiya na da 2022 sati wancan da ya gabata mun tashi akan babu diya saboda kuracewar lokaci za mu sake karanta wannan babin قال المؤلف رحمه الله باب الديات babi wanda yake bayanin diya قال عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده an samu wannan hadisi daga abi bakar bin muhammad na daga cikin tabi'ai bin amr bin hazm an abihi daga baban shi hazm an jaddihi anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata gare shi kataba ila ahli yaman ya rubuta wasiƙa ya zuwa mutanen yaman wa zakara al-haditha sai ya ambaci wannan hadisi wa fihi cikin wannan wasiƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ya zuwa mutanen Yaman qala sai ce anna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawat aw qiwat dukkan wanda ya kashe mumini da gangan ba tare da wani abin da ya girba ba bai cancanci a mai kisasi ba ba wani zalunci ba na kisa kawai haka nan ya kashe shi da gangan an bayyana kuma tabbat an tabbata shi ne ya kashe shi ba kawadun fa innahu kawad wannan kisasi za a yi kashe shi za a yi illa an yarda awliya'ul maktul sai dai in waliyan wanda aka kashe suka yarda da amsa amshi diya ko su yi rangon anan suna da zabi guda uku ko dai su nema kisasi yanda ya kashe dan uwansu a kashe shi ko kuma suna da zabin su nemi diya ya bada diya kuma suna da zabin su mai rangwame su yahe mishi inna fi nafsi diya mi'atin min al-ibl game da rai wanda aka kashe da gangan to diya shi raƙumi ɗari ne kuma ba ƙananan raƙumai za a ɗauka ba matsakaita da manyan mai yaka mai yadda za mu ga a wancan hadisi na ruwaya abu daud wa fil anfi idza u'iba jaz'uhu diya haka nan hanci idan an cire shi gaba ɗaya tushen shi gaba ɗaya shi ma nan diya cikakka za a biya raƙumi ɗari za a biya na ƙala jaza'atun idha u'iba jaz'uhu addiya wa fil lisani diyatun haka nan shi ma halshe idan aka cirewa mutum halshe gaba ɗayan shi ko kuma yanda za a cire wani yanda ba zai iya magana ba to wannan ma diya ce cikakka wafi shafatai ne diyatu haka idan aka cirewa mutum labba guda biyu lebe guda biyu aka cirewa mutum shi ma diya ce cikakka wafi zakari diyatun haka kafan mutum al'auran mutum aka cire ta aka yanke ta tirkenta aka yanke imam malik ya ce kai ba tirkenta ba hatta kanta in aka yanke to wannan diya ce cikakka wa fil baydatayn diyatun hakanan a cikin diyan marataye guda biyu nan ma akwai diya cikakka wata hikima ta sa Usman mai suna cewa idan aka yanke ɗayan bangare ɗaya to nan rabin diya za a bada wasu suka ce a in na hagum ne diya za a kasa ta kashi guda uku ya ba da kashi biyu domin wata hikima ta Allah malamai suna cewa ta ɓangaren na hagum ne ake samun haifuwa sai zaman to kenan wannan sai ya ɗauki kaso kaso biyu a cikin taso guda uku in na ɓangaren hagum ne wa fi sulbi diyatun hakanan tsatsan mutum idan aka karya shi shi ma diya ce cikakka wa fil'ainaini diyatun ido guda biyu aka tsonewa mutum idanuwan shi guda biyu ko aka yi sababin da ganin shi ya tahi shi ma wannan diya ce cikakka wa firrijilil wahidati nisfu diya kawa idan aka cirewa mutum ita kuma ana ɗauka daga gwiwa ne zuwa ƙasa wannan kuma rabin diya za a bada kenan raƙumi hamsin wafil ma'munati thuluthud diya raunin da aka rotsa mutum har ya kai ga kashin kwalluwa to wannan za a raba diya guda uku ne a bashi rabi wannan thuluthud diya a bashi kashi guda a cikin kenan za a bashi raƙumi na 33 da yan kai in kimar su ne akai wafil ja'ihati sulusiddiya hakanan a raunin da suka ne aka soki mutum ya shiga cikin ciki shi ma wannan sulusiddiya za a bada wafil munaqilat 15 min al-ibl rotsin da aka yi kashe har ya hwashe aka samu kwangurin shi shi ma wannan raƙumi goma sha biyar za a bada وفي كل إصبع من أصابع اليدي اليد والرجل عشر من الإبل أقوة ياسا تكهوة كوتا حنوني to wannan raƙumi goma za a bada aka yankewa mutum yasa kwata-kwata babu ita to wannan raƙumi goma za a ba a kan kowace yatsa wafi sinne hamsin min al'ibli aka karyawa mutum haƙori za a ba da raƙumi biyar. Wa filmudai hati hamsin min al'ibi, a raunin da ya zamanto ya kai ga ƙashi, bai karya shi ba amma an ga ya hoto ga ƙashi nan ya bayyana wannan raƙumi biyar za a ba da. Wa innan rajula yuktalu bil mar'a sani cewa mutum idan ya kashe mace kashe shi ake ba kamar yadda al'ada ta da ta turawa 'yan yunan ta haddai turai wannan wadda suke tunkahon ɗancin mace a 'yan shekarun na baya ba a haifa shekara 300 suna ganin mace ba mutum bace ba shawara aka yi a asambile wai mace mutum ce ko ba mutum bace kaga musulunci ya daidaita tsakanin ran mace da namiji a lokacin da su suna cikin jahiliya muguwar jahiliya suna tunanin an yakwa mace mutum ce ko ba mutum ba ce wa ala ahli zimmati alfi dinar su kuma wa'anda akwai alkawali tsakanin su babu yaki tsakanin musulmi da su to alfi dirham za a ba da dinari afuwan dubu al'afuwan wa ala ahli azahab haka wa mutanen da suke da ba su da dabobi ba su da raƙuma amma suna da kuɗi wannan su kuma za a karkata ne zuwa su ba da tamman zinariya dubu wannan hadisi imam abu daud ya fitar da shi a cikin marasil kinshi haka imam nasa'i haka ibn khuzaima haka ibn al-jaruni haka ibn hibban da imam ahmad sun samu sabani a cikin ingancin shi sai dai da ƙarshe dai hadisi ne ingantacce mu duba ƴan uwa irin tsarin musulunci da Allah ya sa mutane suna aiki da irin wannan haƙƙi to da ta'addanci da yaro lokacin da ka san kin ka hudda wani kunne ko haƙori ko hanci ko ƙafa ko yatsa ko ka kashe ko ka raunana shi ka rotsa shi ga abin da zaka biya ba ka yi ba amma sai zamanto turawa ko da lokaci salo suke bi na ganin duk inda shari'ar musulunci take doka ta musulunci an yi an rona na ta ta rabu da zaloma namu musulama imam al-albani ya bi tafarki ne na sauran malumai kamar yadda suka wallaha an yi maganganu da yawa imam abu zura yake cewa aratuhu ala ahmad faqala sulaiman bin daud hadha laysa bi shay' ta ibn hibban shine ke cewa Sulaiman bin Daud al-Yamani da'if wa Sulaiman bin Daud al-Khawlani thiqa wa kilahuma yarwiyan an Zuhri dukan su kowanne iya rawaito hadisi daga Imam Zuhri wallazi yarwi hadith as-sadaqat huwa al-Khawlani nan aka samu sabani wanda ya rawaito wannan hadisi na zaka Khawlani wanda ya zamanto thiqa ne ba wancan ba wanda ya zamanto ضعيفي ني سليمان بن داود اليماني كنا فمن ضعفه ظن أن الراوي هو اليماني yace wanda ya raunana wannan hadisi ya yi zaton rawun wannan shi ne wannan wancan al-yamani maimakon al-khawlani imamu shafi yake cewa lam yanqulu hadha al-hadith hatta thabata indahum annahu kitabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ba su ɗauko malamai ba su ɗauki wannan hadisi ba har sai da suka tabbata cewa wannan wannan wasiƙa ce ko rubutu ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abdul barr yake cewa hadha kitabun mashhur inda ahli siyar wannan littafi ne ko rubutu ne shahararre wajen ma'abuta tarihi sira ma'rufun sananne ne ma fihi inda ahli al-ilm ma'rifatu yastaghna يستغنى شهرته عن الإسناد ويستغنى شهرته عن الإسناد cewa shaharar da ya yi ya wadatu da a binciken isnadin shi ya nahu ashbahal mutawatira litalaqqin nasila bil qabuli wal ma'rifa saboda mutane sun karbi wannan hadisi da sani kuma da sun yarda da cewa hadisi ne ingantacce imam al-ukaili yake cewa hadithun thabitun mahfuz illa anna nara annahu kitabun ghayr masmu' amman fawqa az-zuhri yace wannan littafi ne tabbatacce ko rubutu ne tabbatacce sai dai mu muna ganin cewa wannan rubutu bai bai wanda yake kasa da sama da imam zuhri bai ji shi ba idan dai akwai sabani na malamai akan ingancin shi قال الإمام قال المؤلف رحمه الله وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi daga annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi kala yace diyatul khata'i ahmasan diya ta kuskure kisa na kuskure ba na da gangan ba ana kalkasa ta guda biyar ne, ishiruna hikka za a ba da hikka guda ishirin, ita kuma hikka ita taguwar da ta cika shekara uku ta shiga ta hudu, wannan ita ake cewa hikka. Kenan sai a ba da a ɗauko goma daga cikin hikka, ishirin kai, wa 20 jaza'a kuma a ba da jaza'a 20 a dauko 20 ita kuma jaza'a taguwar da ta shiga ta cika shekara hudu ta shiga ta biyar ita ake cewa jaza'a wa 20 banati makhad kuma a ɗauko 20 na ɗiyan wadda take haida take jini ita ce kuma wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin shekara ta biyu ita ake cewa bint makhad ta goyi mata wa 20 banatu labuni kuma za a ɗauko hallau ɗiyan wanda take shayar da nono su ma guda ashirin banatu labun ita kuma ita ce wadda ta cika shekara ta shiga cikin shekara ta biyu in gane ko ina wannan su za a gangama kinan ba 'yan kai guda ɗaya ba ba 'yan shekaru guda ɗaya ba sai a rarraba su قال أخرجه الدار قطني إمام الدار قطني يفتد wannan hadisi. wa akhrajahu al-arba'a kuma ashabu sunan guda hudu sun fitar da shi bi lafz wa 20 bani makhad maimakon banatul makhad sai ce bani makhad kenan mazaji raƙuma maza ba ba mata ba badala labun sabanin labun ke wannan iyan wadda take shadda nono mata wa isnadul awwal aqwa mala yace isnadi na farko شيخ كرهي وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا إمام ابن أبي شيبة يفتد وانا حديثي تونا بانغري دبان وتحنيا دبان أما كما يسعيد شأكا عبد الله بن مسعود وهو أصف من المرفوع كما موقوف شيخ inganci da wanda za a dangara shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka raunana da hadisi kuma hadisi mawqufi na daga cikin jerin gwano na hadisi mai rauni قال المؤلف رحمه الله قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب هكذا مكوكو عن أبيه عن جده تنوانا إتشاك شوى وجادة عمرو بن شعيب عن أبيه دقبابا شعيب عن جده رفعه يدنجنش الدية ثلاثون حقة دية حقة ثلاثين shine muka ce ita ce wadda ta shiga shekara uku ta cika shekara uku ta shiga cikin shekara hudu nan za a bada talatin wa talatuna jaza'a a bada kuma wadda ta shekara hudu ta shiga shekara ta biyar wa arba'una khilfa fi butuniha auladuha wadda kuma cikin tana da ciki a cikin tana da ciki a cikin tana da ya'ya a ciki kuma za a ba da arba'in na'am a a a ita dai da kanta na'am masu ciki قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغنى الناس أعتى الناس على الله ثلاث lalle wanda ya yi ta'addanci ga mutane a wajen Allah madaukiki mutane guda uku ne man qatala fi haramillah wanda ya kisa a harami na Allah madaukiki ya je makka a cikin harami na makka ko kuma na Madina domin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanya Madina haram yayi kisa na daganga na gilla aw qatala ghayra qatilihi ko kuma ya kashe wanda bai kashe shi ba ina ya dau fansa akan wani wani ya kashe mai dan uwa maimakon ya je kashe shi sai je kashe wani aw qatala li menene na ya sa muku zahalin jahiliya na ko kuma ya yi kisa saboda kange al'ada ta jahiliya a san lokacin jahiliya ba doka ba oda ba doka tun sai ya je ya taɓo wani abu baya da gaskiya kuma kabilar shi ta zo ta kare shi akan ƙarya na'am قال المؤلف رحمه الله وإسناده حسن وأن إسناد حديث قال أخرجه ابن حبان في حديث صححه إمام ابن حبان يفتد شيء أتكون حديثي وأندا ينقل تدش قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا mi'atan min al-ibn zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara lalle diyyal kuskure da abin da yayi kama da gangan ba da gangan bane ba amma an lissafa a ce wannan yayi kama da gangan ma kana bi sauki shine abin da aka bulale mutum da bulala aka bige shi da wata bulala ya mutu asali bulala bata kashewa amma a yi kuskuren da ashalin mutum ya zo ka buge shi da bulala shi kenan kawai ya fada ya mutu daga wannan kuskure ne ko kuma kamar da gangan ne amma ba da gangan ba ne awil asa ko kuma sanda mi'atan mi'atun min al-ibl za a ba da raƙumi ɗari minha arba'una fi butuniha auladuha wadda take da ciki guda arba'in akhrajahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi wa Nasa'i da Imam Nasa'i wa Ibn Majah da Imam Majah wa Sahawi Ibn Hibban Imam Ibn Hibban ya ingantar da wannan hadisi قال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wani hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ce daga annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi kala ya ce hadhihi wa hadhihi sawa ya'ni al-khinsara wal ibham yace da wannan da wannan ɗaya ne a yatsotsi na yatsa karamar yatsa da babban yatsa wajen diya babu bambanci alhinsar shi ake cewa karamar yatsa wa ibaham babban yatsa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa bi dawud da abu dawud wa tirmidhi kuma mun ga diyar yatsa kowace yatsa tana da mene raƙumi nawa biyar قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه an samu wani hadisi daga Amr dan Shu'aib daga baban shi da kakan shi ya dangana wani hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala man tatab man tatabbaba wa lam yakun bit-tibb ma'rufan wanda yayi likitanci kuma bai san likitancin ba ba aikin shi bane ba likita bane kawai mutum baya da lahiya cikin shi ya kubure zo ya horde shi ko kuma ya bashi ba ya tattaro magunguna ya bashi alhali ba aikin shi bane ba fa asaba nafsan ya kashe wata rai fa maduna ha ko kuma yayi ya raunana da wannan gangan jikin mutum yayi sababin lalacewar gangan jikin wani mutum fa huwa dhamin wannan biya zai garanti zai ba da kuma irin wannan doka inda ana kiyaye ta da kuskure da yawa an kiyaye don wasu a hakika gaskiya ba aikinsu ba ne za su shiga kuma ya zamanto sababin halakar mutunci ko kuma ya zamanto aikinsu ne su yi sakaci zamanto hallo sababin salwantar rayuwar al'umma ce wannan inda suna biya ana ɗorawa mutum diya ya yi sakacin da wani dalilin sha'ajalin wani ya zo ya tahi ya mutu inda ya biyan diya to da ya kiyaye قال أخرجه الدار القطني إمام الدار القطني يفتدون حديثي وصحاه الحاكم إمام حاكم إن كان تدشي وهو عند أبي داود حديث من وجاء إمام أبو داود والنسائي ده إمام النسائي وغيرهما دونس إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله yadda sai dai wanda ya ce hadisi ne mursal shi ne mafi ƙarhi ga wanda ya danganar da shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam sa malamai suka ba shi hukurcin hadisi ne hasan wa anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala hakana an samu wannan hadisi daga Amr dan Shu'aib daga baban shi an jaddihi qala yace anna rasul anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala fi mawadihin khams khamsun min al-ibn cikin raurukan da suka zamanto sun huddo kashi ana gani to rakumi biyar biyar ne rawahu ahmad wal arba'atu wa zada ahmad wa asabi' sawa ya tsatsai su ma guda biyar di yatsa ka tisgiya mutun yatsa ko ka yanke mai yatsa rakumi guda biyar kulluhunna asharu asharu min al-ibn to kowanne goma goma ne daga na me yake da suna na rago can ko mun ga biyar biyar ne can wadda ha'ita take da goma amma ya tsotsi guda biyar biyar ne wasu hawa ibn kuzaima wa ibn jarod kuma hadisi ne hasan kamar yadda malam ya wannan wa anhu hallo an samu wannan hadisi daga amr dan shu'aib daga baban shi daga kakan shi kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama aqlu ahli dhimma nisfu aqli almuslimin diya ta kafirai na amana wanda suke kalkashi ikon musulmi kangiya musulmi suke ba su kangiya to rabin diyan musulmi ce rawahu ahmad wal arba imamu ahmad da ashabu sunan su guda hudu suka fitar da shi imam tirmidhi da abu dawud da nasa'i da ibn majah wa lafzu abi dawud wannan lafzin na imamu lafzin imamu abu dawud diyatul muahadi nisfu diyatul hur kuma ma'anarsu guda mu'ahad wanda aka dau alkawali aka yarjejeniya ya shigo kasan musulmi ba tare da falgaba ba da za a bashi kan giya walin nasa'i aqlul mar'ati mithlu aqlir rajul hatta yablugha thuluth min diyatiha wa sahahu ibn khuzaimah shi ma hadisi ne ga diyan mace daidai da diyar kwatamcin diyar namiji ce na zace mu tsaya a nan dama haka muka fari nama har sai ya kai sulusun diya shi hadisin حديث عبد الله بن عباس ميتي على
ولأبي داود وغيره هي أسانيد سواء والأصنام سواء والكمية والضرب سواء
kala nan da ya ce hada dalilin da ya ce aqlul mar'ati mithlu aqlir rajuli hatta يبلغ الثلث من ديتها قال هو دليل على أن عرش جراحات المرأة abinda za a bada na ciwon cututtuka ko ciwace-ciwon raunuka na mace shi ma daidai da raunuka ne na namiji ila thuluth wa ma zada alaihi kana jarahatuha mukhalafatan li jarahatihi kina hayya zamanto kashi guda ɗaya daga cikin kashi uku abin da ya yi sama to kuma sai ya zama to an samu sabani a kan قال وعن ابن عباس قال قتل رجل رجلا شنو أكل شبه العمد مغلظ وعنه شنو أكل شبه العمد مغلظ wannan bai kawo mana shi قال وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء شيء من كرتها آه. ولأبي داود والترمذي كية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس yana haka diyyal a yatsotsi da haƙora ɗaya ne sawa'un sawa'un asaniya wannan haƙora guda biyu na gaba da na ƙasa da na sama wannan hudu wadirs kuma da gumagumai babu bambanci haka yatsotsi da na ƙafa da na da na hannu babu bambanci قال ولابن حبان إمام ابن حبان قال دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع وأنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال من تطبب من شيء مكرم تاسوني باكرم وأنا أبي رمكة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وأشهد به وأشهد به فقال أما أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك wannan abi rimsa ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya wane ne wannan nace dana ne kuma ina shaida da cewa shi ma ya shaida musulmi ne Wakala ama yake saurara innahu la yajni alayk kai ya ma ta'addanci wala tajni alayhi kai ma kanka mushta'addanci rawahu an-nasa'i wa abu daud wa sahawi bin khuzaima wa bin al-jarud na'am qala sahihun rawahu abu daud hadisi ne sahihi haka imam al-albani ya inganta da shi a cikin irwa'il ghalil kalkashin hadisi na 2303 haka nan a cikin sahil jami karkashin hadisi na dubu da dari uku da goma sha bakwai na sai mu tsaya nan abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk Bismillahirrahmanirrahim
Hola, Señor.